الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan dare daren lahadi wanda ya yi daren asabar wanda ya yi da sha hudu ga watan sha hudu ko sha biyar to sha hudu ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai shekara ta dubu ɗaya da da ɗari da arba'in da bakwai bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya yi da biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba mun ciki a karatunmu darasi na ɗari da sha hudu za mu tashi darasi na ɗari da sha biyar a wannan littafi mai albarka a umdatul ahkam as-sughra inda za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari uku da saba'in da shida inda muke gabatar da wannan littafi a wannan masallaci mai albarka na marjayi alhaji bashir osman tofa rahmatullahi alaihi inda za mu tashi wannan babi kamar yadda na faɗa ko kitab malin ne kitabul ad'ima littafi ne da zai bayani akan sima abinda za a ci a sha shi zai bayani akan babi ne mai muhimmanci don malam yana cewa ko malamai suna cewa al'asulu fi da'abi wa sharabi wa libasi al-hillu asali da tushe akan abin da yake abinci da abin sha da kaya shine halacci in dai abinci ne da abin sha da tufafin da zaka sa ku fahimci wannan formular da kyau dan rashin fahimtar da za ku ga wasu na kirme wani ma ya kafa kyamara kuma da sunan karantarwa yana tsakir ne don ka fahimci wannan duk yadda duk yawan da aka za ka gane bai da nauyi domin asali a ga abin da ya shafa abinci da abin sha da tufafi halal kuma sun dauko wannan dalilin ne saboda ayar nan ta cikin suratul baqara ko alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halitta muku duk abin da yake ban kasa lakum don ku Allah ya halitta da abinci da abin sha da tufafi gidan ku aka yi shi ne suke faɗa a cikin kawai fiqhiyya al-aslu fil asya al-ibaha tuke asali a kan duk abin da yake kowane irin abu halalci ne asalin kowane abu domin ya fi yawa inda za a zuwa ba kowa littafi yanzu a ce kowa ya kuka buklet ɗinsa da abin da Allah ya halatta sai dai yau ta ka ce mabu kula domin ba za su kare ba ko amma idan da haramun ne abin da aka haramta sai dai ka rika haka da kansa kai kai saboda sun an karar da kai ba su da yawa shi sa malam salihul munajjid wa da ya littafi akan abubuwan da suke ran haramun ya ce muharrabatun istahannabi aitaharabi hannas dan yi titin da jaji ya buge ni talatin ba kwata kwata saboda abubuwan da suke na haramun din ba su da yawa ba su da yawa halal din ya fi yawa to shi ne ma da yake gaya mana tushe ba kuma sannan ka'ida ba a halamta wa Allah komai sai abin da ya haramta tunani mutum ya zo yana tunani ya ce ni a gani na ya kamata kaza ya zama haramun ba ya wa Allah haka alhalalu ma halalahu Allah wal haramu ma haramahu Allah ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون mutum baya zuwa ya halatta abu ko ya haramta da ka sai da nasi shi ne ake cewa alhalal ma wara da alaihi nafsu min al-kitabi wa sunna wa ijma'il umma shine halal da abin da nasi ya ruwa kan da qur'ani ko hadisi ko haduwar malamai wannan shi ake cewa halal ba wai ina da ba dan ba ka kan abu ba za ka haramta mana shi ba kai dan ba ka so akan kanka kamar yadda za mu zo mu ji hadisi dan kana son abu ba za ka halatta shi ba alhali Allah bai halatta ba to mu rike wannan kaga wannan da ya yi haka dama amma tattauna za ka yi da wani da zarar ya fara bayanin abubuwan da suke haramun ko wanda ba ta halatta ba ko gidi a addinin gadi ya ɗebo abubuwan da suke na abinci da abin sha da tufafi to bata ma lokaci zai bata maka lokaci zai chemical energy ka zai karan ba kawai gwara ka san da wala ka tattauna to shi ne abin da ma yake gaya mana nan to kaga kai tsaye malam yace alhadisu sadisu wa saba'u da ba'da salatu mi'a hadisi na ɗari uku da saba'in da shida an yi na'amal bin bashir radiyallahu anhuma radiyallahu anhu ya sa amma anhu ma ya kamata ya zama domin da na'amal da bashir dukkan su sahabbai ne an kafo daga na'amal dan bashir Allah ya kara musu yadda sai ya kala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo kira da abin da Allah tabbata a gare shi yana cewa shi cewa ahwan umaru bi isba'aihi ila udunayhi ahwa bi ma'ana ashara sai da umar bin bashir ya nuni ya yi nuni da hannayensa zuwa ga da ɗan yatsun da ya nuna kunnuwansa da yake da yana nuna ma ya ji kunnensa ne ya ji yanzu dan Allah wasu ƙayyada hadisi irin wannan kalmomi da za su yi su da haɓar annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa ya ce ya ji kamar hadisin sa da ibn abi waqas da annabi ya ce da asad ibn abi waqas ya ce sami'at uzunaya wa wa'ahu haƙi kunne na ya ji kuma na kiyaye kwakwalwa ta zuciya ta ta haddace annabi ya ce kaza wani ya zuciya ƙarya ne kawai to shi ne yake cewa ya yi nuni a hawaji ma'ana a shara a sharar normani da isba hanyi ila udunai normani ya yi nuni wato da ‘yan yatsunsa zuwa ga kunnuwansa ya ce ya ji annabi ya faɗa me ya ce illa halala bayyin hakika halal a filin teku shi ne bayyin ai wazi'a a filin teku karara a bayyana teku wal haramu bayyin ita ma harama bayyana take to sai kuma yi wa bainahuma umurun mustabihat amma tsakanin su akwai al'amura masu kama da juna ko masu rikitarwa da ana fassarawa haka kaga abin da zai fi zaka tuna yanzu idan aka zo ruwanin guda biyu an ajiye a gefe za a yi alwala a cikin gwangwanaye biyu shi yaro ya ce ko ba wanda yana ta fada ne sai ka ga idan ka ya ga cewa ya tsallara wa daya ya tsallaru kusarar a cikin gungoni ne amma baka san wanne ba ne idan ka zo da wanne za ka yi alala shi ne juma'a yi domin juma'a yi zalla ka san dai guda ɗaya aka zuba amma wanne ne domin najasar ba ta yi yawan da za ka bambance ba ɗan kaɗan ne ya tsallara shi shi ne shuba shi ne wa yau ma umurun mustajihan tsakankaninsu shi ne akwai masu wayo da su cewa wai an zu za a yi za a yi wai kaɗe bi a dama da wasu biyu akwai masu kawo wannan ina ji ka duba yanzu ba har zalma kawai mala ya kawo a cewa sai ka zo wai kai alwala da jirgin in ka kamfaci wannan guda ɗaya sai ka kamfata a wannan guda amma ka ga dai sai mutum ya zo zai bambance a ko ya gane cewa wannan wannan wannan akwai corona virus a ciki to bai nau ma amurin mutabihat sai ce la ya alamu hunna kafirun minan nas mafi yawan mutane ba su san su ba ita ci ba halal da a jini take haram ba a fili ne amma mafiya yawan mutane ba su san su ba ita shubha me ake nufi da wannan ashe kaɗan da cikin mutane sun san su kaɗan da cikin mutane sun sani me yake nuna ma wannan ka koma ayar cikin ali imran huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab sai Allah yake wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لأن يأتي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كلا آية الجو لا تشوف فهمت آية الله يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب الله يجيني وأنت يستوكر ما تبتدي Qur'ani kenan sai yake minhu cikin wannan littafin ayatun muhkamatu akwai ayoyin da suke halalun ne da jiri shine muhkamat hukuncin da addini ne shine wato wannan ayatun muhkamatu shine muhkamatu ya Allah ya ce wa ukharu mutashabihat sannan akwai waɗanda su kuma mutashabihat ba kowa ne yake gane shi ba shi ne hunna umar kitab sannan waɗanda ake gane su da Allah ya ce su suka fi yawa a cikin ɗari ka iya cewa tamanin da biyar duka ɗari ne waɗanda suke a fili shi ne hunna a wato a umar kitab din wa ukharu mutashabihai kaɗan ne waɗanda suke mutashabihai fa amma alladhina fi qulubihim zayyidun amma waɗanda akwai halaka a cikin zukatan da karkata zuwa ga halakar da ya kiri ya wuna masu ta ba min hunke za a fitna sai su rika bin abin da wato ya rikitar da ku don neman fitina kawai domin suna cewa tawili kala uku akwai al-mahmud akwai al-mazmum shi mahmudin kala biyu ne kala biyu ne mazmun ko guda daya domin ya ce ma ya alamu ta'wilahu inna Allah da Allah ya ce alif lam mim idan malaman tafsiri sun zo fassara da suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine ya san ma'anar wannan shine wato Allahu alamu bi muradin bi zalik kaga wannan kai tsaye ba wanda ya san ma'anar da cewa sai Allah duk da wasu na karambani don mutum ya rubuce sai ya gano cewa alif tana nufin kaza lam tana nufin kaza min tana nufin kaza to wannan ba wanda ya san ma'anar da sai Allah to amma akwai tawili da biyu wanda Allah ya sani sannan masu ilimi sun sani shine tawili na biyu shi ma abin yabo wanda za ka zo kana ta bi aya alqur'ani amma baka gane ma me take nufi ba amma sai a samu wani malami misali da aya ta zo sai magana akan cewa ranar alkiyama يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا sannan wata ayat da zuwa ce ba wanda yake magana a gaban Allah to sai mutum ya ce ya rike ya yi amsa mutum karo wata ayat ta ce ba za a yi magana ba wata kuma ta ce za a yi ba za a yi ceto ba wata kuma ta ce za a yi kun ta rikice ma amma masu ilimi ba ta rikice musu ba yanzu za su ɗauki ayoyi guda biyu su haɗa ma hancin su biyu sai abin da ake nufi shi ne kiyama mataki mataki ne station ne by station akwai gurin da ka je za a baka dama kai magana akwai gurin da ba a magana ko ta aya ta daura ta kamar da ka san airport ne idan mutum ya je airport zai ga mataki mataki ne akwai gurin da ka je kawai kanin za akwai gurin da kai za a tare da kayanka guri guri ne akwai gurin da magana za a yi akwai gurin da ba bukatar magana to saboda haka kaga kai baka san ma'anar ba amma ba su ilimi sun sani Allah ba kuma ya sani wannan tawilin guda biyu duk abu ne mai kyau na uku shine wanda za a murtse aya a murtse ta istawa ka ce istawla ta karfin ya ka murtse ta ko ka ce Allah madaukakin sarki ya ba wa kansa wata zuba ka zo ka ce ba haka ake nufi ba wannan shine mazmu shine min ayatul muhkamatin kullu ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويل أنا شيء مرضي آية شيء وما يعلم تأويله إلا الله to kaga nan ku fahimta da kyau idan ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kai waqti anan wanda kake nufi tawilin farko ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah to kana nufin wannan da ba wanda ya sani sai Allah din shi kake nufi amma idan kai ana shi ka haɗe kace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikuna fil ilmi to ma'ana kake kake nufi ba wanda ya san fassararsa sai Allah da ma da tabbatar cikin ilimi to kaga abin da yake za a iya sanin ma'anar da kake nufi malamai sun sani mataki na biyu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi wannan wani zai zama hadari akai يقولون آمنا به كل من عند من عند ربنا sannan idan suka zo gurin da yake ba gane ma'anar da ba su masu ilimi tabbatattu a ilimi za su ce gaba ɗaya daga Allah yake alif lamin mun yadda nun sad duk mun yadda daga Allah yake kuma qur'ani ne mun yadda abin da Allah yake nufi ce ba ka sani fadi imani kullun amanna bi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba ma cin cincin akan wannan ba ma abota hankali ba shi ne ulul albab to nan kima da Allah yake la ya'lamu wannan kafirun min an-nas ba wanda ya san su mai mabiya yawan mutane ba su san su ba to a ke kadan sun sani su ne masu ilimi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu in kai maka sani wanda ya tambayi masu ilimi za su ga ma ba man yattaka shubuhat duk wanda ya kiyaye shubuha wanda ya kauce shubuha ya kiyaye ta istabra li dini idini to ya kubutar da addini akwai da yawa idan mutum yana karanta ibn al-qayyim shaykhul islam imam al-ghazali da sauran da suke bayani akan shubha da wara'u kai tsantsani tsakanin alwara'u wa zuhur za ka ga yadda suke gudun duniya mutum yana kaucewa abin da yake halal ma dan kai ya fada wa haramun su a zamanin magabata ba ya ki halal ya ki haram da ba san da ba gaba dai halal din ba ko rasu ciki dan kar gudun fadawa cikin me cikin haram ba ma mu yanzu haram din aka kore gudu ba an kore ta neman da ake wani inda take a kore mata gudu ita ma ta kanta take to shi ne ma yake gaya mana duk wanda ya kauce shubaha ya kubutar da addininsa wa ilmihi da mutuncinsa mutuncin kama zai kubuta zai kubuta wa man waqa fi shubuhat duk wanda ya fada wa shubuha kuwa waqa fi haram to ya fada cikin haram da abin da ya zama da shubuha a kansa kawai ka kauce wa shine annabi ya bada misali yake karai kamar mai kiwo ne ya hada yake kiwo haula da ilma a gefen shirki ai za ga wanda ya kaɗo dabbobi akwai garejin lafiyar da yake zuwa ya yi kiwo a gurin wanda za a ga abin da yake kawo rigima ka tsallaka jirgin da ba naka ba ga iya gurin da za su yi noka kiwo sai ta shiga gonar wani su masa kaya sai ba zana ta faru tsakanin fulani da manoma so da haka sai ce kamar mai kiwo ne da yake kiwo a gefen shinge yushiku an yarda a bingi da ya kusa afka a cikin wannan shingen ya zo yana ta kula da za ga har wasu ma suna amfani da karnuka karan an koyi ne shi zai shawo ya ga ya layi da dabbobin su za su yi kiwo idan saniya ta so za ta shiga wani gurin ta tsallake layin nan kare da kudu zai zo da kiwayenta ta koma iya gurin dillan din nan na kaɗai za ta koma ta yi saboda gudun kawai kan ta shiga gurin da ba nasu ba to shi ma amfanin makiyayi kenan zai ta dubawa domin kan ta shiga shingen da ba nasu ba to sai yake yusufu an yarda a dini an an yarda a dini a wajen ruwaya ya afka ko ya yi iyo a ciki ala da na yusuf duk ku saurara wa inna bi kulli malikin hiba kowane sarki yana da iyaka iyakar sarkin Kano ai Kano ko yana da alaka da Adamawa ba shi da wuri ya tsallake bodarsa an bayyana da ko lalilan Adamawa iyakarsa Adamawa shehun barno iyakarsa barno to shi ne wannan maganar da ake kowane sarki da iyakarsa to sai yake cewa ala ku saurara wa inna himan lahi to ku sani iyakar Allah kuwa dokar Allah shi ne ma'arin wa abin da ya haramta wala tata'addu hududahu wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wannan iyakar shi ne Allah ya haramta ba yake wala taqrabu zina يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان دي إياك يا الله يا ما إياك كرهي وشيء وإن حمى الله محارمه أنا متوررة وإن في الجسد مضغة لله cikin jiki akwai wata tsoka idan salhat in har da gyaru salhat jallal kullu dukkan jiki ya gyaru وإذا فسدت تنا قاتي كوا فسد الجسد كله دكا بكيا بس على إن كدورة وهي القلب يتسي زوجيا شيزا لقمان الحكيم وترانا يوكا فيها فيه ولنسا je ka ta ɗauko ma abin da ya fi komai muhimmanci a cikin akuya nan wa'azi ne mara aikace da ɗan yare ya kalli dabba ya kare mata kallo ya kalle ta da kyau sai ya ɗauko zuciyarta sai ya kawo ba sai ya rabu da shi wannan karatun da yau ya wuce sai da kwanan biyu kuma yanka dabba sai kuma cewa da ya ka ɗauko abu da ya fi komai muni a cikinta da yaron ya je sai kuma ɗauko zuciya ya kawo sai ka fahimci karatu da kyau kun ga wannan shine wannan hadisi aiko yau wa idza kana hadi salahu jasad kullu shine ka ga in ka yaro ba ka da matsala kiran goma ka tana aiki ni ne idan ku ta baki su an samu matsala gidan mutum ya samu matsala duk wani matsala da kake gani a rayuwa kamar jiya ne muna tattauna da wani na ce masa akan muna tattauna da shi akan matsalar hasada na ce ina yau faɗa a karatu in kana ne cewa ga mahasali ya bayyana da kyau da zai gane wanda yake wa hasada Allah ya ba shi wani abu ne don ta amfana a gidan ku yanzu ku talatin Allah ya ɗaga wani ya ba shi kuɗi wani mafi duniya to ya ba shi ne don ku amfana ku ishirin da tara nan da sauran mutane shi asalin ba shi kuɗin ba wai don ji amfana shi kaɗai ba wallahi an ba shi don ku amfana domin wani abu zai ce yanzu kanin ku ya samu a cikin ba mai kudin a cikin shi ne bayan za a yi ban magana a ce to wani ya samu a cikin dubu ɗari shida hamsin za a biya ya ce to ba matsala a turo a kawo ya tura kudin kaga dan ku amfana Allah ya bari imamu sami ya samu haka ne hakan ni ne ni yake da shi nace masa zai akwai matsalar da zai ka kwana uku kana neman hannu a kan baka samu ka kira wani malamin ka ya ce duba littafi kaza ka je littafin ka ga mu binciken ka bawo wani littafin ba ba ka da shi ka tafi library ko ka je ka aro ka duba kwana uku amma matsala na faruwa a gidan ku a minti talatin wannan matsalar a minti talatin za ka gaya mun kai kwanan ka uku kana bincike a kai ko a minti talatin ka faɗa kaga dan zuwa dan su amfana Allah ya ba da ilimi to da ma da ya bai wannan da ba zai ba domin duk wanda Allah ya yi wa wata baiwa a tare da ku ya yi gidan ku amfana sai ka zauna lafiya an fahimta da kyau ko to wannan shi ne da zarar zuciya ne kyau to komai ya gyaru idan ta ɓaci komai ya ɓaci kuma ita ce za ta wahalar da kai idan yanzu duk yadda kankantar abu yake duk kulan kankantar sa ɗaya na damuwa ne ka riƙe ka sa wa zuciyarka duk yadda kake ganin sa kankan ne to zai yi nauyi na ba wani misali biya domin muna wata tattauna sai na ce da ke wata takardar na ce wannan misali da psychologist ke yi zan ba sai sai ce kaga da ba komai mace da ko ce eh sai da ce ne da za ta ji ba ban karba bai ruwa za ta domin damun kaza ce to ballan da za ce wannan takardar na ce rike mu kuma karo wata in tsara ba ana nan kuma karo irin su ta tara ba su daga gan za ka watsar da su ka ce haba me za ka yi nauyi za ki ba to haka duk wani abin damuwa ya ka kaji zuciya duk kankantar su ya dame ka wallahi duk kankantar sa to karka yi da wani abu ya dame ka ko me shi ne abin da wani psychologist ya ce ya ce ba kamar kofi ne kana gani ba komai a cikin a ce mp kofi da ke mu ya ce kana rike da shi ne ke ka sai da ba shi misali ya ce ka taɓa ganin yadda aladai suke in za su tafi juba za ku tafi da dattijo aka je hajiya ba ba kyalo ne da banda Allah karki ɗauka ta ce wallahi sai ta ɗauka to shi kenan ana da wata kuma ganin roba ta ɗauka kafin ku je gurin jiba za ka biyo ka danne ta kake za ka ji ta zubar da su kika ba ba wata rigima ya ne wallahi za ta zubar irin mutanen mu da za ka ga baran na ganin wata dattijuwa yan Najeriya ta zo doka ya haka yan wajen na har hoto har bidiyo ake mata wallahi kafin a je gurin jiba duk ta zubar da su ko wace gani a masu lemo a hanya masu ruwa kuɗi masu abinci sai ta karɓi nawa ta tara im aka ce mata dariya kowa da an ganta sai a dariya kafin a je ta zuwa hoton kiyama ke na ai to saboda haka wannan shi ne wannan hadisin yana da yawan ji hadisan da imam ahmad bin hanbali ne cewa yana ji hadisai guda hudu da suka kunshi addini duka ibn da ne ke yin shi ma abin da ya kawo a cikin ya kawo da hakan kenan sai abu a jide wuri sun kunshi addini in ka kiyaye su shi ne wani abul hasan abul hasan al-mu'atiri al-andalusi ya kawo a cikin wasu bayin da ya guda biyu sai kawo hadisan guda hudu cewa an kare ne suka fahimci su ka fahimci addini yake hujjatul dini inda na kalimatin arba'un min kalami khairil bariya shi ne ittaqi shubuhati wal hadi wa da'a ma laysa alayka wa amalan najliya duka hadisan ke umdatul dini inda na kalimatin yace ginshikin addini a gurin ku abubuwa hudu ne hadisai hudu ne eh wata kalmomi ne ke arba'un wanda suke guda hudu min kalamin khairul bariya daga zancen wato mafi wato mafi wato fifiko cikin halitta shine annabi alaihi salatu wasalam sai yake na farko ittaqi shubahati shine wannan hadisi innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat shine na daya sai wa hadd hadisin izhad ko wato izhad fi duniya yuhibbuka Allah wa haddi ma inda nas yuhibbuka Allah ka kiyaye duniya Allah zai soka ka kiyaye abun hannun mutane sai mutane su soka wannan ka'ida ce mai kyau kaga hadisi da duniya na uku wa da'ama laysa ya'nika min hudul islam al-mari tarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyawun musulunci mutum ya bar abin da abin da haka kuke cewa da hausa wai abin da ba ruwan a an ce al'amur bil ma'ruf kamar abin da ba zai amfani ka ba ba abin da ba ruwanka ba yanzu kawai yaro ka fita suna ta faɗa ai ba ruwanka sai ka kai da su ai da amru bil ma'ruf ba haka ake nufi ba da yawa haka mutane ba wuce ke masara ai wani da kaja ta ma ya haddace shi an ce tarku ma la ya ni ai a ba ka fahimci hadisin ba tarku ma la ya ni ba haka ake nufi ba a kabar abin da ba zai amfane ka ba yanzu umarni da kyakkyawan aiki har zai amfane ka hani da mummuna zai amfane ka ba sai ya ba wajen matsalolin da muke ciki mai yanzu rashin al'amur bil ma'ruf wal nahy anil munkar kawai su ma yaran mu sun fara gamsuwa da cewa wai ai tunda ba ruwan kawai ba ruwan ka za su abin da suke sun yi za matsalolin mu suka yawa ina ji juma'a biyu ko uku na fito yin tafi masallacin juma'a Usman bin Affan amma fara hudu ba na makara na tawo kawai sai na ga yara a daidai kofar gidana sun kai sun goma yaro ne da bakin ya buɗe sauran da almajirai ne ba ya kunna musu waya a turjin pornography suna ta kallo ba ma da su ke kallo wannan mutuwa zai ce kai kai ana hutuwa kai ma kai mutu wata hutuwar anan to ku tashi sai ka tashi tunda kofar gidana ne to wani bari su canja su koma kofar gidan wani sai aka yi gaba su koma kofar gidan kusa da ni kuma kofar gidan yayana ne na ɗan gaya na wani abu a ce sun san da kuɗi a tun da ba gidana sun ba koma gidana a dole ya ne a biyo da zan yi sai na gobe can a tsallake kofar tsallake ne mutu kai ba yadda aka tashe ku ba ya tashe su nan bayan gobe su kano kuɗi na yujin sai suka wuce ba muna da wani mai kireda sai suka koma nan tun da nan ba kofar gidan ko a bane bari su dawo mai kireda kawai ya shiga masu ka kare kewa ne wani ba ake ba wallahi na su har zan mutu har na wuce su sai na dawo ina dawo je na saboda gaba ɗaya a cikin ki da wa tsomani na su sun yi wasu matan na rokan su ba kawai sai na fuske waya yana da jiya da masallaci haka suka rika bi da har masallaci har aka idan da sallah suka biyo su ne tsaye gudan wallahi ni ba da wani makaranta ne wallahi duka zan mutu sai na bawa mai girgin wayar na ce ka ajiye mu karka duk wanda shi ko karka bai sai ka rika gayyato har ina nan wata ran wai ya kace mun sun yi da wani civil defense wai ne da kira da shi da na rika faɗa na ce jin da ya baka kira da ba ai so nake civil defense din ya zo na ce to duk ma da yau wannan ba da wayar ba sai ya zo civil defense saboda haka daga baya dai har zuwa yanzu yanzu da nake muku sati biyu har yau wai tana guri na har yau saboda haka sai wani ya zo babba ya ce wallahi wayar ɗan yaron ta ba su ce ɗauko nake aiki aka yi sun zo da civil defense da shi yake so ya ce wallahi ƙarya ne wani ne zai wuce kawai na ce kai ai so ne a ce da civil defense to wani ɗan abin da muka saka shi yau janyo ƴaƴan mu suka lalace kowa yana jin mutum da ba ɗan ka bane shi kenan wallahi ya janyo wannan matsalolin da muke ciki gaba ɗaya muke cikin su shi kuma ka'ida in ka kula da ɗan wani kai Allah zai kula da naka shi ne ka'ida to shi za ma ba garin dole ka gamsu da cewa ɗan kowa naka ne to Allah zai kula da naka amma in ya buɗe ku za ku yi to Allah zai baka da kanka ina faɗa har yau ba na manta wanda bakin da ya ya sunan dan kurma na wasa wata ilu ko garba ilu wata nan muna makaranta allo har yau na kasa manta ba wannan malamin ana karatu kun san karatu makaranta allo rubewa ake a sai malam yana fi saboda haka malam ya shiga gida kafin ya fito mara yan duniya Allah ya ji kansa saboda haka kafin ya fito sai kawai aka fara irin jira ana surutu wasu na karatu wasu na yi wucewa zai wuce bulalan na kan benci kawai wucewa zai da ga abin da ake ci har yau da mace ya dawo yau bulala sai ya rika irin dukan nan kama har sai aka rute sai aje bulala ya gaba har yau da ka manta wannan abu haka iyaye suke a da haka suke yi kun ga wucewa kawai ya zo yi amma ni har yanzu ba na manta a cikin abubuwan da ya bani tarbiyya na wannan abu to saboda haka wannan shine lallai abin da ya kamata mu lura mu kiyaye ma la ya ali abin da ba zai amfane ka ba shi ake ne na hudu shine wa amalan nabiyya sannan kuma ka yi amfani da innamal a'malu binniyat wannan hadisan guda hudu wasu malamai suka ce sune amdatu dini wasu malamai da suka zo da tsarin sai su ta lissa ba to lissa ka guda uku kawai suka ce innamal a'malu binniyat man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun lahu kuma innal halala bayyin wasu malamai uku da suka yi ba wasu kuma hudun nan da na kawo su ne suka ce tushen addini saboda haka sai mu kokari mu kiyaye me za mu koya daga cikin wannan hadisi na farko hadal hadisi huwa hadal hadisi lati alaiha madaru fi kaji magana da ne yau yanzu in addini dukkan addini akan sa yake tafiya domin yana da fa'idoji masu yawa domin yana cikin malami da huwa min al hadisi da izam allati istamalat ala usul shari'ati kulliha domin yana ɗaya daga cikin manya-manyan hadisai da suka kunshi al'amuran addini duka kaga yanzu da aka bana magana akan haul mata alaikum wal maitatu wal damu wal haml khinzir wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu ila akhir al aya ai duk da ba su zaka diddige su amma na halar ba ga su nan ba ya ka sai aka gaya ma iya haramun domin su ne kaɗan ba su da yawa da Allah ya ce kar a sha giya abubuwan da suka fi giya abubuwan da aka bari a sha sun fi giya da shi ne ka sai ka sha wannan da Allah ya ce kar a yi zina sai ka auri mata hudu حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى وين نقول أول مكان لا تجيء ما وهو مكان لا تجيء ما زي أكتر من ثم ما تدري كأورا aikin da daga guri za ka ba su da yawa to da abin da Allah ya haramta wa inna lakum bahimatu al-anham illa ma yutla alaykum ghayra muhilli sayyid illa ma yutla alaykum hurmat alaykum kina haka ba da gaske saboda haka alfarmar ta fi yawa ta fi yawa ba ma hali tsakaninsu da abin da aka haramta ba hali barawo da zai yi haƙuri da ya tada ba ko wallahi wannan abin da ya tada za a bai za a bai sai na ali ya taɓa zuwa wajen wani ya zo zai ya tsaya a wani guri masallaci ne ba zai yi sallah sai wani matashi ke zo ya ce masa abin hawan sarakuni ne daga ta a cikin wuyar sarakuni kuɗi ne a ciki irin abin da mutum ya to yadda ake wa iyaye a da mutum ya to a karɓi kaya dan na ce a da domin yanzu ina da cewa ban gani ba eh in ma ya mutum ne ya za a ce wa daga baban ku da ya dawo kai ka je ka karɓa ke yawwa saboda haka amma a da ba kai ne ba ɗan gida ne yake karɓo kayan da ci gaba saboda haka kawai sai sai da albayan ya mutu yana mutuwa sai ya ga sai zo da kan cikin wuyar jikin rakun an kwance da ba saurayi na gudu sai ce kai yake da ya yi hakuri jiran bawa wannan kirkin da ya mata ya shiga kawai yana jin a zuciyar na fito wannan matakin bari in ba shi wannan abu kuma haramun zaƙinta da muke biyar ko da yake wanda ya tafi kuɗi za ku in bayan ya cinye kuɗin ka jambe shi da yake ta kai shi wani damuwa ce za ta kama zuciyarsa wanda ya yi zira daɗin mulki biyar ne kacan domin wannan shi bai da nutsuwa ita kuma saduwa tana buƙatar nutsuwa hankalin ka kwan jita daga ci abubuwan da malamin zai kawowa wanda suka san asrarin juma'a ai suna bukatar wannan nutsuwar da kwanciyar hankali to ba nutsuwa kuma mutum ko a hoton da yake bai da nutsuwa to saboda haka kaga wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana a nan cewa ita wannan hadisin na farko ke na biyu alhasu ala isyan halal wa jinabul haram an kwadaitar da kai abu da zai ke wa halal da nisan da haram na uku albasu ala jinabil umuri almustari biha wa limsaku anha mutum ya rika bincike akan abubuwan da suke masu rikitarwa baka ji abin da hadisi ya ce ba dama ya ji duka ila bala yuriyuka sai annabi yake wal ismu ma haka ko ma hakka da ana farka fada a lugha ko a shadda ko a yi tahbibi zunubi shi ne abin da yake ma kai tsoro a zuciya duk abin da kaga yanzu ka tambayi min shan taba lokacin fara shan taba za ka ɓoye shi in ka ba ya ga wuce ba za ka min shan taba ba ya fito da ita in ka ga yana fito da ita a hanya yana yawo wannan ya zai yana yi ya ga wuce ne amma zaman nan shirka ba baya fito da ita ko ya yi me yasa domin zunubi al-ithm wa hakka fi nafsi wa kanita an yadli alayhi nas kuma kai ko in mutane su gani yanzu da zaka tafi makarantar nan ka rubo mutum da akan kana jin kunyar wani ya gani ba wata kunya da kake domin ba laifi kai ba ba laifi kai ba amma idan abin zunubi ne ko za ka kai sakarar san ba ya so kowa ya gani to idan abin da yanzu ka gano wani za ka kuya ya fara ba ka alamta maka cewa wannan abin zunubi ne domin abin kirki ba a kuya kan shi ne wani idun ma haka fi rafi wa karinta an yi tsari a alayhin nan na hudu al-hudu ya ne da umurin hudu mace da su'in zan ka ne san ta abubuwan al'amuran da wato wato za su jefa ka cikin mummunan zato shi ne taɓa ba da wani misali na ce yanzu wanda zai ce gurin da ake sai da giya teburin giya amma da yini zaura shi je ce a mi kuma coca cola shi coca cola ya ta in wani ya je a gari yadda ya gani yana jan giya ɗan ya yi me kai shi gurin ma ɗin su hamdu ya yi saboda haka duk bayan da ake je da duk kuraren zai da biyu sai ka je nan ai ko ya ga aka baka aleda ka bar gurin sai cikin matsala don wani zai ce an zama ka aleda to shi ne ma wadin tuhum sai na ga yake ka ko guje dan kan wani ya dora ma humurar kuma kai ka je ne wannan suna da yawa bari mu je gaba ما ليس الحديث السابع والسبعون بعد ثلاث بها حديثنا دليل أكل سبعين لبقي أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا الزبن جبل زهران زهران أي أنا سمعني يقول من جسو شين أنفجنا من بيوني زورو جبل زهران أول مريد أيضا كلا زمر زهران yanzu gurin can wajen makka ne yanzu gurin za ka yi awa shida kana tafiya kafin ka je gurin daga maka ya kai kilomita talatin maru zahara kilomita talatin yanzu kuma gurin wadi fatima ake kiransa ba da wannan suna ake kiransa wadi fatima in ka je ka tambayi musamman sababbin ɗalibai wanda ba su yi abin bincika ba marar zaharan kan tambayi ko dai kana da ilimi ya sani amma dan gari wani kace mau wabi zaharan mataki bai san to yake kace wabi fadima shi ne wannan gurin fatakal qawmu fatakal qawmu saboda haka sai mutane suka wato rika tafiya ana ta rugawa ana ta gudu balaga buje suka gaji domin zomo ba wuce ma cewa kowa ya ji zomo ya fi gudu saboda haka ana bin da kuma zo mu ba tsayawa ne ba sai ya gabi yadda mutane masu bin nasa su masu so su farautar sa falaga ku suka gaji ana tsammanin ya ce wa da rasuwa ni kuma Allah ya ce bai yi sai na rikici zo man ba a kasuwa na kama shi ba sai shi biya a ba ɗalha sai na zo wa mijin mahaifiya da shi ne abu ɗalha na zo da wannan zoman ba da ba a ana zuwa sai yanka wa ba sa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi wani biya wa faqidiha sai annabi alaihi salatu sai aika annabi alaihi salatu wassalam da wani bangare ne da jinta da kuma cinya kafa da jinyar ya aika wa annabi alaihi salatu wasalam shi abu dalha fa kabila hu annabi ya karba da yake nuna shine malam zai gaya mana nan na ɗaya jawazu akli annabi wa ibni ya halatta a ci domo kuma a yawa ya halatta a cikin naman domo na biyu jawazu ne ci sharatu sayyidi oke a sayyidi ya kunu mulkan lisani eh duk wanda ya yi farauta abin da ya kamo nasa ne shi ya mallaka nasa ne kaga wannan yan farauta ya kansa ake rigima ko wajen haɗawa sai ce an kowa ya kamo za a haɗa araba to sai kaga yawanci rigima yan farauta a nan take ko kuma a biyo shi wani sai su suka harbe ba na rigima ce na uku jawabin ihda'i lil masida ya halatta kai kyauta da abin da kai yi farauta na hudu kabulin haliya wa in kana sadura aw qalila karɓar kyauta ko kaɗan ce domin kyauta duk wanda ya ba kyauta girma ma sai yake kuma kaunar sa yake amfanin kyauta shi za a nan yake karɓar kyauta sadaka ko tausayin ka ake ji shi ne bambanci shi za a hatar da ya kawace ta fi falala ba haɗi na farko ka ce saboda annabi yana karɓar kyauta na biyu saboda ne saboda girmamawa da yau an bayyana da kyau ko yawa ba ma haɗi ita kwa sadaka duk wanda ya baka sadaka kyauta yake ke kyauta kuwa za ka iya bin mutum kuɗi kuma ya ba kyauta domin ita kyauta hali ne eh wani za ka mai kuɗi ne amma wani kyauta an bayyana da kyau ko yawa to saboda haka hali ɗabi'a ce ɗabi'a ce to duk wanda ya ba kyauta duk kankantar ta kakkare na shi ta ake bada misali a ce wata dattijuwa ta kai wa marigayi ɗanta ta tsintiya Allah ya ji kansa tsintiya da kuka ya karɓa ya ji daɗin wannan abu kuma ya wanda ta goma shi ita kyauta ba a raina shi ta annabi duk wanda ya gama kyauta sai ya karɓa amma sadaka haka bai da ita sai ce ba mace saboda haka duk an ɗankata wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbaluha ويجيب عليها حتى كنت النبي الكبار وأنا كاوما كوتا وينبغي أن يجيء هذا الخلق بين المؤمن الكلي يا كما تعالى هذا هو الذي ألقان المؤمنين أما كان كوتا jiya na gaya wa mata muna karatu na ce in kina in kika kuɗin ki baya da zuwa ku kawai fuskancewa kike in yazo kawai a banki kake sa wallahi tallahi za ka ga sai Allah ya mu'amalance ka da wannan dabi'a amma wallahi in bayarwa ya fi samu ko iyalin da kake kyautu da za ga kudin ya fi zuwa na gaya wasu matan aure muna karatu na ce ko dubu goma na bayar a gidana na fita zan samu hamsin sai da wata mata ta ce ya kamata a ji gani biyu har ka faɗa wannan karatun ko kuma mazajen su ba sa jin wannan karatun nake suna ji mana wallahi ko a gidan da sai alheri sai Allah ya saka ma shi yasa kuskure ne ka je provision a shofi yofi ba ne kuɗin ku ya fito na albashi ka biyo wannan masu surutu a kar ka biyo musu shi ta surutu suna aikin banza amma an yau kaza kar ka biyo ka biya da niyyar cewa neman lada kake za ka ga mai Allah zai ba ko da za ka kake ka je buhun shinkafa ka je taliya ka sa a kanka cewa lada kake newa kar ka biye wannan masu domin ba ka haɗu za ka ji ashin surutu wasu ta faɗan maganganu ayyukan banza amma an yi kaza kaza ba sa godewa ba sa a ai tun da kana kowane zai kama su mala ka'ida ce ya ka bayar to saboda haka mutum ya koyi wannan ɗabi'a mai bayarwa ya fi samu اللهم أعطي ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا haka mala'iku ne kullum ke faɗa yau ma suna nan suna faɗa ya Allah duk maroci Allah ka hada shi da azara sai ai kullun ta tafi sai ya je cikin wallahi sai ya je ya kuɗin an yi ayyukan cewa da dukiyar za a yi wani abu a haɗin gwiwa ne a cikin gida ya ci amma ya fito ya fito da da ta fi fikir to yin wayan na abubuwan da yana da kyau mu kiyaye yana da kyau to shi ne ma da yake yana da kyau a yaɗa su tsakanin mutane sannan na biyar tawazu rasul sallallahu alaihi wasallam kankan da kai na annabi kaga a kawo annabi alaihi salatu wasallam wani abu da kai in kai ne sai ka kamar an raina ka kawai mutum yanzu ya yanka a gidan da ya aiko ma da tun yanzu tun yanzu ba kana siya mun a wuri ba ce ga ni a ba siya mun misali eh tun yanzu ba wani roman guda ba tun ya to wannan yana nuna tawazu annabi wa husnul khuluqi da kuma wato kyawawan ɗabi'unsa kan manaukan to a yau muka dawo da eh to za mu tsaya ana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ya Allah ya ce mana um, akwai tambaya ko assalamu alaikum wa rahmatullah ma da yake idan mutum dabbarsa da yake kiwo ta mutu sai ya kai gidansu ya siyar shin akwai laifi akwai don ba a jera mushi sai dai ka je ka ba su kawai yawwa an bai da da kyau yawwa sai misali sai kayar sai wani ya tsinta ya yi ya canji sai suka ba shi ladan kawowa wannan daban don ba shi wani ya ba an bai da da kyau a sai da mushi haramun ne haramun ne wani ba da kuma da mai tattu idan mutum ya je da mushi ya ci mushi Allah ya kiyaye akwai akwai dan uwa mala abba gaskiya a zaune da dan sa yara suna jiya kwana wajen biyar kenan dan sa abdalla to muna roƙo Allah wani hukun sarki ya ba sa hakuri mu ma na yi rikin kan wa kamar da aka sani satin da ya wuce to muna roƙo Allah ya rikan su gaba daya Allah madaukakin sarki ya yafe musu Allah madaukakin sarki ya kula da bayansu muna roƙo Allah da sunan su kyawawa a tsohon da madaukaka da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mu ne marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunan su kyawawa a tsohon da madaukaka dukkan martani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta dukan su da gafara masu rai kuma Allah tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunan su kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka mai da shi kawo ga mu da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka nuna mana gaskiya da yake ka ba mu yi kumbunta Allah ka nuna mana kariya kariya ka ba mu yi kumbuje mata Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himmatana wa la tu'mudna واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ربك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين